بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu da muke magana an shiga daren asabar daidai da daren hudu ga watan shawwal hijira na da shekara 1432 daidai da biyu ga watan Septemba shekara ta 2011 wannan shine kasan na 67 daga cikin jerin giyar karatuttukan littafin fiqhu sira wallafar Profesa zaid abdulkarim zaid allah maɗaukakin sarki ya saka mishi da alkhairi idan jama'a ba su manta ba mun shiga dangane da babin da ke bayanin tarihin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama game da isra'i da mi'raji mun fara yin nisa a cikin wannan ainihin karatu sai lokaci ya ƙure mana na haka za mu ɗauko kan fasalin gaba ɗayan shi a inda mana ya ce al-mabhasul khamis fiqhu sira fil isra'i wal mi'raj wuri na biyar da ke bincike dangane da darussan tarihin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama game da isra'i da mi'raji isra'i shine tafiya da aka yi da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama a cikin dare daga makka wato masallacin ka'aba aka kai shi har masallacin kudus mi'raji kuma shine tafiya da aka yi da shi tun daga nan masallacin kudus aka kai shi har sama ta ɗaya zuwa ta bakwai to wannan karatu na yau zai kawo mana tarihin ne a dunkule sannan sai kuma a bibi baya insha Allahu ta'ala a karatuttukan da za su zo dangane da irin darussan da za a ɗiba game da wannan tarihi na annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama malam yace kanat hadisatul isra'i wal mi'raj mu'jizatan bahira faruwar isra'i da mi'raji ta kasance ainihin mu'jiza ce ta sarari da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama wa ma'lamatun linnubuwa jalila zahira sannan kuma wata shela ce da ke ainihin wato tabbatar da annabcin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama a fili kuma a sarari wa hiya min khususiyati nabiyyina muhammadin sallallahu alaihi wa alihi sallama wannan isra'i da mi'raji na daga cikin ɗaiɗaikun darajoji da annabi kaɗai ya kaɗaitu da su sallallahu alaihi wa alihi sallama falam ya li ghairihi min al-anbiya'i war rusul wannan isra'i da mi'raji bai taɓa faruwa ga wani daga cikin annabawa da manzanni ba in ba annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ba misluha aw shabihun biha irin wannan mu'jiza ba ta taɓa samun wani annabi ba ko kuma wadda ta kama da ita وهي من الآيات المكية التي وقعت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل الهجرة إسرائي da Mi'raji na daga cikin ayoyi na Makka wato darajojin da suka samu annabi sallallahu alaihi wasallama a Makka tun kafin ya hijira wal mutatabbi'u li sirati nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yara anna samata ahwalan alima wanda biye bibiyi tarihin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama zai ga cewa akwai wasu halaye masu raɗaɗi da annabi sallallahu alaihi sallama ya samu kanshi wa hawadisa da kuma wasu al'amura da suka faru kad sabaqatil isra wal mi'raj waɗanda suka faru kafin isra'i da mi'raji annabi ya shiga halin kunci sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama wanda mutanen maka suka kuntata mishi har ya gudun hijira ya ainihin tafi ƙasar abin nan ta'if nan ma je suka koro shi suka wulakanta shi sallallahu alaihi wa alihi sallama duk waɗannan abubuwan sun faru kafin isra'i da mi'raji ne to sai malam zai fara lissafa maka kaɗan daga wasu halayen sai ya ce famautu abu talibin ammihi allazi kana hisnan lahu amamal kuffari wa nasira kaga dai rasuwar dattijo abu talib wanda yake baffa ne ga annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama wannan dattijon ya kasance wata katanga ce ga annabi sallallahu alaihi sallama a gaban kafirai sannan mataimaki ne ga annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama kaga wannan rasuwar ta abu talibin ta jiga ta annabi sallallahu alaihi sallama ya ji ba daɗi domin wannan ya haifar da samuwar wani giɓi da kuma wata farfajiya wadda kafirai za su iya iso mishi kai tsaye wa mutu khadijata radiyallahu ta'ala anha hakanan kuma rasuwar khadija Allah ya kara mata yarda azzaujatul wasiya wannan mace mai cika alkawari mace mai aminci sakanun nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam matar da take natsuwa ce ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama wannan rasuwa ta khadija ita ma ta haifarwa da annabi sallallahu alaihi wa sallama kunci a cikin rayuwa wa hijratu man hajara min ashabihi ila al-habasha hakanan kuma gudun hijirar da wasu daga cikin sahabban shi suka yi zuwa kasar habasha firaran bidinihim sun yi haka ne dan su gudu da addinin su wa khurujihi ila ta'if da kuma fita da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama zuwa ainihin kasar ta'if da'iyan ahlahu ahlaha lil imani wal islam yana mai kiran mutanen garin ta'if akan su zo su yi imani da Allah su gaskata shi sannan su shiga addinin musulunci wa nusratan lid don kuma taimakawa addini amma fa ma kana minhum illa an rafaduhu ba abin da suka yi wa annabi sai suka yi watsi da shi wa ma ja'a bihi suka yi watsi da sakon da ya zo da shi falamma ijtama'at hadhihi as-sa'ab yayin da waɗannan halaye masu wahala suka tattaru ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam akramahullahu tabaraka wa ta'ala bil mu'jizati sati'a sai Allah ya girmama annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama da ainihin wannan mu'jiza wadda take babu ita wato mu'jiza wadda ta fi kowace wadda ta zarce kowace wal mukarrama wadda take ta girmamawa ce annasi'a wadda ke sabuwa kar ita ce fresh ba wanda aka taba wa irin wannan ainihin mu'jiza sallallahu alaihi wa alihi wasallam ita ce al-isra'i wal mi'raj isra'i da mi'raj haka Allah madaukakin sarki ya mishi alkawari tun a farko farkon da'awa dama yace mishi inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusran lallai tattare da kunci akwai sauki tattare da kuntatawa akwai sauki kaga inna ma al'usri yusran inna ma al'usri yusran sauki ya zo guda biyu kunci guda ɗaya to duk lokacin da kunci ya kunci akwai ainihin wato sauki da zai zo ninkin shi balle kuncin ya zama guda ɗaya ne balle kuncin ya zama mai yawa ne saboda haka wannan irin halaye da annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu kanshi to sai Allah madaukakin sarki yayin da makka ta yi kunci ta'if ta yi tsanani annabi ya waye gari ba wanda yake sauraren shi kenan a lokacin sahabban da suke tattare da shi kunci ya yi kunci annabi ya ba su izini sun tafi don su samu sararawa a ƙasar habasha to yanzu annabi ya rasa ina zai tafi kenan shine sai Allah ya ɗauke shi ya je ya haɗa shi da ainihin iyayen shi manya-manyan annabawa su Adam da Ibrahim ya je ya haɗa shi da manya-manyan annabawa 'yan uwan shi irin su Idris da Musa ya ɗauke shi ya ainihin kai shi har zuwa babbar fada ita ce fadar Allah maɗaukakin sarki Allah ya mishi wahayin al'amuran da ya mishi wahayi waɗanda kaɗan daga cikinsu za mu zo mu ji a cikin wannan karatu haka al'amarin yake duk lokacin da kunci ya kunci a wuri idan ka ɗan sauya wuri ko ka canza gari ko ka ɗan yi tafiya ka dawo sai ka ji ka samu sassautawa sallallahu alaihi wa alihi wa sallama يقول الله سبحانه وتعالى Allah mai tsarki da ɗaukaka yana cewa subhanallazi asra bi abdihi laylan min almasjid alharam ila almasjid alaqsa allazi barakna haula tsarki ya tabbata ga Allah da ya ɗauki bawan shi da daddare tun daga masallaci mai alfarma shine Ka'aba ya kai shi har zuwa masallaci mafi nisa daga Ka'aba shine masallacin Qudus masallacin da Allah madaukakin sarki ya albarkaci cikin shi da wajen shi shine ma'ana haulahu linuriyahu min ayatina Allah yace ya ɗauki bawan shi ne Muhammad sallallahu alaihi wa sallama domin mu nuna mishi daga cikin ayoyinmu innahu huwa sami'ul basiru lallai shi Allah mai ji ne kuma shi mai basira ne wannan ita ce ayar farko a cikin suratul isra'i wal mi'raj din malam yace hadha fi sha'anil isra waɗannan ayoyi ko wannan aya baki ɗaya da ta zo tana kawo tarihi ne dangane da isra'i أما المعراج دنجن بمعراج فا فقد أخرج البخاري ومسلم واللفظ للبخاري عن أن أنس بن مالك رضي الله عنه آه عن أن أنس بن مالك عن مالك بن صعصع رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم حدثه عن ليلة أسري به قال dangane da mi'raji hadisi ya zo a cikin bukhari da muslim amma lafazin da za a kwararo a nan yana nan a cikin littafin imam al-bukhari daga sahabi anas dan malik shi ko yake ya ruwaito daga maliku dan sa'a sa'a wato riwayar sahabi daga sahabi kenan anas sahabi ne ya ruwaito daga sahabi dan uwan shi malik dan sa'a sa'a duk da cewa yana sama da shi a wajen sahabdantaka Allah ya kara musu yarda yace anna nabiyallahi sallallahu alaihi wa alihi sallama haddathahu an lailatul usri bihi manzon Allah ya bada labari ga wannan maliku dan sa'a dangane da daren da aka dauke shi aka yi tafiyayya da shi qala yace sallallahu alaihi wa alihi sallama bainama ana fil hittayn ina nan zaune a cikin hittayn hittayn ita ce wannan katanga da kake ganin ta in ka ainihin wato shigo ka'aba ta daga ɓangaren yamma to sai kaga katangar ta koma maka ainihin wato ɓangaren hannun hagu sannan kuma ta koma maka ainihin wato abin nan kenan arewa wannan katanga ana ce mata hittayin kuma ana ce mata alhijiru ko hijiru isma'ila to annabi ya ce ina zaune a cikin ainihin alhittayin rubama qala fil hijr a wata riwaya ya ce fil hijr wato hijir isma'il muttaji'an ina kwance a cikin wata riwayar ya ce kamar bacci nake kuma kamar ido na biyu wato yana kwance ne ya kashin gida bacci bai ɗauke shi ya yi nauyi ba shi kuma idon shi ba biyu ba iz atani atin sai wani ya zo mini faqad qala wa sami'tuhu yaqulu shi maliku dan sa'asa ai ce haƙiƙa naji annabi yana cewa fa shaqqa ma baina hadhihi ila hadhihi ina kwance wannan mutum ya zo mini sai ya tsaga tsakanin wannan wuri zuwa wannan wuri fakultu lil jarud mai riwaya wannan hadisi sai ya ce wa malamin shi jarud wa huwa ila jambi yana gefe na sai na ce da shi ma ya ani bihi menene annabi sallallahu alaihi wa sallama yake nufi da yace sai wani ya zo ya tsaga mishi daga nan zuwa nan ina yake nufi kala sai yace min suhurati nahari daga ramin makogaran shi daidai inda makogaro yake makoshi kaga akwai rami ko to daga wannan rami ila sha'aratihi har zuwa gashin kirjin shi kirji yana dauke da gashi ga namiji wanda ya manyanta don ce har zuwa inda wannan gashi yake wasa ituhu ya ƙulu a wani lokaci kuma ya ce na ji shi yana cewa min ƙasihi daga makoshin shi ila sha'aratihi har zuwa gashin shi duk dai abu ɗaya ne fastakhraja qalbi manzo Allah yace sai wannan mutum ya fito da zuciyata sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam thumma utitu bi tasfin min zahabin sannan sai aka zo da tasa tasa amma ita tasa ta zinare ce mamlu'atan imanan tana cike ko mamlu'atun imanan tana cike da ainihin imani faghasala qalbi sai wannan mutum ya wanke zuciyata a cikin wannan tasa ta zinare da kuma ainihin wato wannan ruwan imani wanda ya zo da shi summa hushiya sa'annan sai kuma ya ainihin cike wannan wuri summa u'ida sai ya mai da shi kamar yadda yake kamar yadda ne bayani in ka koma ka saurari kasan na 66 da ya gabata saboda mun karanta wannan wuri mun yi sharhohin gaɓoɓin shi yasa kaga yanzu nake karanta kawai nake wucewa ba tare da tsawaita sharhi ba matsala dangane da tsaga kirjin annabi sallallahu alaihi sallama ta faru sau biyu ne a rayuwar shi a wancan lokaci da yake karami yana hannun as-sayyida halimatu sa'adiyya a wannan lokaci mala'iku sun zo sun kwantar da shi sun tsaga kirjin shi amma wancan tsaga kirjin da wannan ya sha bamban wancan lokacin da aka ciro zuciyar tashi ita zuciyar suka tsaga da suka tsaga sai suka ciro wani siririn nama haka sai suka jefar suka ce wannan raban shaidan ne da ke jikin duk zuciyar dan adam to an cire wa annabi tun yana karami sallallahu alaihi wa alihi wasallam wannan riwayar al-imamu abu nu'aymin shine ya ruwaito ta a cikin littafin shi mai suna dalailun nubuwa littafi ne da ke bayyana mu'jizojin annabcin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuma isnadin ya inganta babu wani dalili da zai sa a yi inkari wannan kuma gashi kana gani yana cikin bukhari da muslim shi kuma zuciyar da aka ciro ta ba wani abu aka tsaga ba ita zuciyar ce aka wanke ta aka ɗauraye ta da ruwan imani sannan ainihin aka mayar da zuciyar aka kwarara imanin a ciki sannan aka koma aka mayar aka ɗinki sallallahu alaihi wa alihi wasallam summa ataitu ko summa utitu bidabbatin dunal bagali wa fawqa al-himari abyad sa'annan sai aka zo min da wata dabba wadda tudunta ko tsawonta bata kai alfadari ba amma kuma ta wuce jaki tsawo abiyar sannan fara ce dabbar faƙala lahul jarud jarud da ke ruwaito wannan hadisi sai ya ce huwal burako ya aba hamza ya kai baban hamza anas kenan kana nufin wannan dabba ita ce buraka wannan dabba an riga an santa a cikin tarihi to yanzu yana ƙara tabbatarwa ne ita ce buraka to buraka da bahaushe yake cewa ita wannan kalmar ce bahaushe ya are ta amma sai gurɓata ta ya corrupting ɗinta burak kana nufin ainihin huwal burak ya aba hamza to shine sai bahaushe sai ce buraka ina fata an gane kana nufin buraka ita ce buraka qala anasun na'am sai anas sai ce i yaba'u خطوه عند أقصى طرفه wannan dabba na aje kofatanta inda idanta ya tike wajen gani idan ta ɗaga idanta inda idanta ya hanga to nan take aje kofato in tana tafiya kaga tana da gudu fahimtu alaihi sai aka ɗora ni akan wannan dabba fanfalaka bi jibrilu sai jibrilu ya tafi da ni hatta a ta sama a duniya har sai da ya isa sama ta duniya ma'anar sama ta duniya ita ce sama ta ɗaya fastaftaha sai ya nemi a buɗe mishi faƙila sai aka ce man haza wane ne wannan kala sai ce jibrilu mala'ika jibrilu ne amma jibrilu ya ce ni ne nake cewa mala'ika jibrilu don ka san a musulunci akwai madadi wanda in ka karanta alkur'ani da sunna ga sunan sun zo birjik dangane da shiga gida da kwankwasa kofa da yin sallama da al'amuran yadda suke duk sanda ka buga ko kai sallama in suka ce waye sai ka faɗi sunan da aka san ka da shi wanda za a gane ka da shi ko da gidanka ne ko da yaranka ne domin waɗannan mala'ikun da suke gadin sama ko suwane ne ƙasa suke da jibril amma da suka ce waye sai ce jibrilu ne kila sai aka ce wa man ma'aka wa ke tare da kai kala sai ce muhammadun muhammad ke tare da ni wannan yana daga cikin ladabi idan kana aiki a kofa aka baka doka ga irin ka'idojin da zaka bi ga irin yadda zaka yi ko kuma kai aka yi maka izini ka zo wuri kaza to kar ka tashi ka je ka ɗauko wani wanda ba a yi maka izinin tahowa da shi ba shine shahararriyar kisar da ake kawo dangane da as-sayyida Fatima dangane da cewa tana ainihin yin kitso wata mata ta ce za ta zo gurinta sai ta ce to bari gaya wa mijina tukuna sai ta faɗa sai na ali yau zan yi baƙuwa a gidan nan ma'ana to shi kenan ita kuma da ta tashi tahowa sai ta taho da ainihin yaro sai ta ce to kin gani na gaya wa mijina cewa zan yi baƙuwa ban ce baƙuwan nan za ta zo da yaro ba na ka sai ki koma har sai na zo da ai na yi wa mijina magana ya ba da izinin za ki zo da yaro waɗannan yana daga cikin tsare-tsare da musulunci kuma baka da makawa a matsayinka na musulmi wajibi ne ka bi su domin su ne abin da za su nuna cewa kai ne kan gado ne kai mutum ne da kake rayuwa a bisa wani tsari ba kawai kana rayuwa ne ta baranka da ma ba an baka appointment za ka zo kai kadai sai kuma ka je ka ɗibo wasu mutane wannan ba shi daga cikin tsarin musulunci amma nan gashi ya ce da wa kake tare kala sai ya ce muhammadu ni da muhammadu ne kila sai aka ce wa kad ursila ilaihi an aika mishi ne shi ma ya zo to annan malamai in ka karanta fathul bari ibn hajar ya ce to a zahiri kenan mala'ikun dama sun san shi in ba haka ba da sai su ce wa man muhammadu wane ne kuma muhammad amma sai suka ce to mun ji amma aika mishi aka yi ya zo ma'ana ko kuwa shi ne kawai ya gaban kanshi da ya ji za ka taho ya biyo ka kala sai jibril ya ce na'am aika mishi aka yi ya zo kila to sai aka ce marhaban marabala ne fa ni'mal maji'u madalla da wanda ya zo ma'ana madalla da kai muhammad sallallahu alaihi wasallama ina fata an gane ja'a fafataha sai wannan ainihin wato mala'ika sai ya zo sai ya buɗe ƙofar sama ɗin falamma khalastu ilaihi yayin da na isa zuwa ga sama ta ɗaya ɗin fa'iza fihi adam sai ga adam faƙala sai mala'ika jibril ya ce haza abuka adam ga babanka adam fasallim alaihi kai mishi sallama faradda salam sai annabi ya mai sallama kuma adam ya amsa sallama fasallim alaihi haka yake fasallim alaihi ka yi mishi sallama faradda salam da ya mishi sallama sai ya amsa haka yake za mu zo za mu tattauna insha Allah kudan yau sun maƙala sannan sai ya ce marhaban bil ibn salih maraba da ɗan ƙwarai wan nabiyyu salih annabin kirki sun masa'ida bi hatta a ta sama saniya sannan sai ya hau da ni muka tafi muka tafi har sai da ya kai ni sama ta biyu fastaftaha sai ya nemi a buɗe mai kila man haza aka ce wa kenan waye a ƙofa kala yace jibrilu jibrilu ne kila wa man ma'ak kai da wa kake tare kala sai yace muhammad ina tare da muhammad ne sallallahu alaihi wa alihi kila wa kad ursila ilaihi an aika mishi ne kala na'am yace eh kila marhaban bihi ce maraba da shi fa ni'mal maji ja'a ma dalla da wanda ya zo barkan shi da zuwa fa fataha ko fa futiha sai aka bude mishi falamma khalastu da na isa zuwa ga ita wannan sama ta biyu idza yahya wa isa sai ga yahya da isa a wuri guda wa huma ibna khalatin su kuma ƴaƴan khala ne wato da uwar yahya da uwar isa uwa ɗaya uba ɗaya suke ina fata an gane Ƙala sai ainihin yake cewa in ji jibrilu haza yahaya wa isa fasallim alaihima yahaya da isa kenan kai musu sallama fasallamtu sai ne musu sallama ɗin faradda sai suka ainihin amsa min sallama ɗin haka karatun wannan wuri yake fasallim alaihi a can fasallim alaihi ma a nan yiwa makon da ya gabata ko karatun da ya gabata na karanta da kuskure na ce fasallama alaihi amma fasallim ta yi musu sallama ya ce fasallamta sai ne sallama faradda kuma sai suka mai da amsa sallama din na'am eh duk haka ne kaddarawa ba lallai sai ja'an ta zo sun maƙala sannan sai suka ce marhaban bil akhi salih maraba da ɗan uwa na gari wannabiyyu salih da kuma annabin kirki sun masa'ida bi ila sama'i salisa fastaftaha mala'ika jibrilu kuma sai ya hau da ni sama ta uku ya nemi a buɗe ƙofa kila man haza aka ce wane ne nan kala sai ya ce jibrilu mala'ika jibrilu ne kila wa man ma'ak sai aka ce wa ke tare da kai kala sai ya ce muhammadu muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kila wa qad ursila ilaihi aka ce an aika mishi ne yazo kala ya ce na'am eh wasu na fassara wannan wa qad ursila ilaihi shi ma an yi aike zuwa gare shi wato shi ma ya zama manzo ne kamar yadda sauran suka zama manzanni a bayan shi kafin shi ko kun fahimta kila marhaban bihi shikenan sai aka ce to maraba da shi fa ni'mal maji ja'a ma dalla da wannan bako da ya zo fa futiha sai aka buɗe kofa falamma khalastu yayin da na isa sama ta uku din nan idza yusuf sai ga annabi yusuf qala sai jibrilu ya ce haza yusuf fasallim alaihi ga yusuf sai kai mai sallama fasallamtu alaihi sai ne mishi sallama faradda yusuf ya amsa sallama sun maƙala sannan ya ce marhaban bil akhi salih maraba da ainihin wato ɗan uwa na gari maraba da ainihin wato ɗan uwa na gari in ji annabi yusuf kenan wan nabiyyu salih maraba da annabin kwarai sun masa'ida bi sannan jibril ya ɗauke ni ya hau da ni hatta a ta sama'ar rabi'a har sai da ya ainihin wato isa sama ta hudu fastaftaha sai ya buɗe ƙofa kila man haza sai aka ce da shi waye nan kala sai ya ce jibrilu jibrilu ne kila wa man ma'ak wake tare da kai kala muhammadu ya ce muhammad ne kamar yadda muka faɗi a baya ko dai na cewa muhammad ne don su gane wane ne a bisa ladabin in kai sallama ka faɗi sunan da za a gane ko kuma yana faɗin haka ne saboda shi jibrilu annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama ɗalibin shi ne don haka yana da yancin ya ambaci sunan shi kai tsaye amma fassarar farko ita ce tafi zama daidai da dalilin cewa shi kanshi ai sun san waye shi in ya faɗi mukamin shi amma da ya tashi sai ya faɗi sunan da ƙara za su gane shi ɗin ne na fata an gane kila sai aka ce awa kad ursila ilaihi ai shi ma an aiko shi ne ko an aika mishi ne ya zo kala sai ya ce na'am eh kila marhaban bihi fa ni'mal maji'u ja'a sai aka ce to maraba da shi kuma ma dalla da wannan bako da ya zo fa futiha sai aka buɗe mishi falamma khalastu yayin da na isa fa'iza Idris sai ga annabi Idris a sama ta nawa kenan sama ta hudu a sama ta hudu sai ga annabi Idris kala sai Jibril ya ce haza Idris fasallim alaihi ga mala'ika Jibril sai kai mai sallama ka gaishe shi fasallamtu alaihi faradda ne mishi sallama kuma ya amsa sallama sun maƙala sannan sai ya ce marhaban bil akhi salih maraba da ɗan uwa na gari والنبي الصالح مرابا دا النبي قري ثم صعد بي حتى أتى السماء الخامسة sannan ya hau da ni har sai da ya kai sama ta biyar fastaftaha da ya isa can ya nemi a buɗe mai kila aka ce man haza wane ne wannan kala sai ya ce jibrilun ai wannan jibrilu ne kila wa man ma'ak wa ke tare da kai kala sai ya ce muhammadin sallallahu alaihi wa alihi sallam muhammad ne kila wa kad ursila ilaihi sai aka ce an aiko mishi ne shi ma ya zo kala na'am sai ce e kila marhaban bihi aka ce to maraba da shi fa ni'mal maji'u ja'a ma dalla da wannan bako da ya zo ma'ana duk inda annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya je ma'ana ya je ne on appointment Allah ya sanar da su yana nan tafi dan haka an yi mishi ainihin marhaban lale ana madalla da ainihin zuwan babban bako irin shi falamma khalastu sai ya ce yayin da na isa wannan sama ta biyar fa'iza haru sai ga haruna qala sai ainihin jibril ya ce haza harun fasallim alaihi ga haruna sai kai mai sallama fasallamtu alaihi sai ne mishi sallama faradda sai ya mai da sallamar ya amsa sallamar ثم قال سيتي مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح maraba da ɗan uwa na gari annabin kwarai sun masa'ida bi hatta a tassama a sadisa mala'ika jibril ya hau da ni har sai da ya kai sama ta shida fastaftaha a nan ma ya nemi a buɗe mai kila aka ce man haza wa kenan kala sai ce jibrilu jibrilu ne kila wa man ma'aka wa ke tare da kai kala muhammad sallallahu alaihi wa sallam sai ce muhammad ne kila wa man wa kad ursila ilaihi an aika mishi ya zo kala sai ya ce na'am in aika mishi aka ya zo kala marhaban bihi sai mala'ikan da ke jiran wannan kofa ya ce maraba da shi fa ni'mal maji'u ja'a madalla da bako da ya zo irin shi falamma khalastu yayin da na isa wannan sama fa iza musa sai ga ainihin musa kaga a duk inda kake jin labarin annabi Musa da Haruna a cikin alkur'ani sai ka ga ana haɗa Musa da Harun a mafi yawan wurare sai ka ɗauka cewa manzancin nasu a haɗa suke gaskiya ne a haɗa ne amma a wurin Allah kowa ne wa Allah aiki ne a matsayin shi annabi ne mai zaman kanshi don haka lokacin da aka iso wannan wuri da za a raba musu wuraren zama sai ba a haɗa su ba to amma me yasa isa da yahaya su kuma aka hada su a wuri guda wallahu alamu malamai suka ce ko dai dalilin da aka faɗi a cikin hadisin shine wahuma ibna khala saboda ƴan uwa ne ma'ana da uwar annabi isa maryam da uwar annabi yahaya suna da dangantaka malamai suka ce to ai in dai wannan ne dalili to wannan dalilin kuma mai rauni ne domin musa da haruna kuma uwa ɗaya uba ɗaya suke saboda haka da su suka fi cancanta a haɗa su a wuri guda to ƙarshe dai malamai suka ce wannan wata hikima ce wadda Allah ya kaɗaitu da ita shine abin da ya fi daidai me yasa ya haɗa isa da ya haya a wuri ɗaya wallahu ta'ala a'lam ina fata an gane amma dai annabi musa da haruna an raba su domin su ne za ka fahimci cewa saboda gwagwarmayar da za ka ga an ta yi da bani isra'ila a ƙur'ani ka ɗauka cewa annabtar wane tana makale da tawane ne amma kowa ɗan aika ne a wurin allah mai zaman kanshi allah ya ƙara masa tsira da aminci qala hadha musa fa sallim alaihi sai mala'ika jibril ya ce to ga annabi musa sai kai mai sallama fa sallamtu alaihi ne mai sallama fa radda ya amsa sallamar sun qala sannan annabi musa ya ce marhaban bil akhi salih maraba da dan uwa na gari wan nabiyyu salih annabin kwarai falamma tajawaztu yayin da na wuce annabi Musa za mu haye zuwa sama ta bakwai baka sai annabi Musa ya fashe da kuka Allahu akbar qila lahu sai aka ce da shi ma yubkika me yasa ka kuka ya kai annabi Musa qala sai ce أبكي لأن غلاما بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر ممن يدخل يدخلها من أمتي ina kuka ne saboda yaro karami an aiko shi a bayana amma al'ummar da za su shiga aljanna a cikin jama'ar shi sun fi yawa fiye da al'ummar da za su shiga aljanna a cikin al'ummata abin da ya sa na kuka kenan ya zo a bayana kaga sai ya kira annabi da gulaman saboda a nan ba ya kiraye shi da ce mishi yaro bane don ya wulakanta shi don ya kaskanta shi haka kai ma yanzu idan ka girma wani mai wa'azi ko malamin islamiyya ko mai karantarwa ka ce ga yaron can yana karantar da yara babu laifi amma in za ka faɗi ne da nufin yadda kafirai suke cewa annabi mutum a basharan ya na mutum ne ke shiryar da mu mutum to inda haka ka faɗi to wannan kalma ta kaskanci ce kuma wulakanci ce sannan izgilanci ce da addini mun yi kuma darussa a cikin ainihin karatuttuka da so gabata dangane da ainihin cewa izgilanci ga addini aiki ne na kafirai da kuma zindiƙai waɗanda manufarsu kawai shine addini ya lalace don haka kiran annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama da musa ya anan cewa li'anna gulaman saboda wani yaro ba saboda ya kaskanta shi bane ina fata an gane صلى الله عليه وآله وسلم ثم صعد بي على السماء السابعة فأنا في ملائكة يحودني سما تبقي فاستفتح جبريل جبريل ينم أبوئي قيل من هذا أكتشي وأيه ونن قال سيتي جبريل جبريل لي قيل ومن معك وكي تاردك أكتشي دشي قال محمد سيتي محمد صلى الله عليه وآله وسلم قيل وقد بعث إليه شما أن يأيكي ذو shi Ƙala na'am sai Jibril ya ce kwarai da gaske kila ƙala marhaban bihi sai wanda ke gadin wannan ƙofar sama ta bakwai ya ce maraba da shi wa ni'mal maji'u ja'a madalla da wannan bako da ya zo falamma khalastu fa'iza ibrahim ina isa sama ta bakwai sai ga annabi ibrahim ƙala sai ainihin jibril ya ce haza abuka ga babanka ibrahim fa sallim alaihi sai ka gaishe shi allahu akbar annabi ɗan gata ne na Allah mai tsarki da ɗaukaka sama ta ɗaya baban shi ke wurin sama ta bakwai baban shi ke wurin sallallahu alaihi wa alihi sallama hadha abuka fa sallim alaihi ga babanka ibrahim kai mai sallama qala fa sallamtu alaihi ne mishi sallama inji annabi sallallahu alaihi wa sallama faradda salama ya amsa sallamar thumma qala sai ce marhaban bil ibn salih maraba da dan kwarai والنبي الصالح النبي كركي مرا بدكي ثم رفعت لي سدرة المنتهى sannan sai aka ɗago mini sidratul muntaha sidra magariya magariya bishiyar magariya da ka sani ba kurna ba magariya yace akwai wata magariya ne wadda ita wannan magariya wato wani toll gate ne wani wuri ne a saman bakwai wanda ba wanda ya isa ya wuce wurin kuma ba wanda ya taba wuce wurin to wannan wurin annabi yake sai aka ɗago wurin aka nuna mini to ana kiran wurin ne a sidratul muntaha wato magariyar tikewa don duk wata halitta ta Allah to da ta taba wuce wurin ba da annabawa da mala'iku da manzanni da duk waɗanda Allah ya karrama su ba su taba wuce wannan gurin ba wa idza arba'atu anhari manzo Allah sai fara bada labaran ainihin abubuwan da ke kewaye a wurin wannan magarya yace sai naga koguna guda hudu kogi guda hudu naharani batinan koguna guda biyu a ƙasa wa idza arba'atu anhar naharan to mun tsallake ko fa idza nabquha ya ce sai ga ‘ya'yanta ‘ya'ya ‘ya'yan magariya na buku fa'iza na bukuha mislu ƙilani hajar sai ga ainihin ‘ya'yanta kamar tulun garin hajar hajar ko hijir gari ne to garin ya shahara da ƙira tulu ina fatan kun gane tulu da ake zuba ruwa a zamun nan da har zuwa zamun nan yanzu ga waɗanda bokiti ko makamantan haka bai je gare su to 'ya'yan nata manya-manya ne kamar tulu sai annabi ya kwatanta musu da tulun garin da za su iya ganewa ya ce tulun garin ainihin hijir 'ya'yan ita magariyar kenan manya-manya to me kake tunanin ya kake tunanin irin girman ita kuma magariyar tunda ka ga 'ya'yan magariya dai 'yan ƙanana-ƙanana ne to in ya zama 'ya'yanta ƙanana-ƙanana amma wannan magariya 'ya'yanta kamar girman tulu to ka ga lallai ita kanta magariyar babba ce Allahu akbar wa idza waraquha sannan sai kuma ga ganyen ita magariyar mislu azanil fiyala kamar kunnuwan giwa ganyen magariya da yake yan fici fici fici fici amma ita wannan kowane ganye ɗaya kamar kunnen giwa qala sai jibril ya ce hadihi sidratul muntaha wannan ita ce sidratul muntaha magariyar tikewa daga nan ba a wucewa allahu akbar wa idza arba'atu anharin bayan da manzon Allah ya gama kwatanta mana yadda ita wannan magariya take sai kuma yake nuna mana menene ke kewaye da magariyar yace akwai koguna guda hudu naharan batinan koguna biyu a ƙasa wa naharan zahiran koguna biyu kuma a sama fakultu sai na ce ma ne ya jibril waɗanne koguna ne waɗannan ya kai jibril guda biyu ƙala sai ce ammal batinan fa naharani fil janna kaga waɗanda ka gani a ƙasa ɗin nan to wasu ainihin koguna ne a cikin aljanna wa amma zahiran amma waɗanda ka gan su a sarari su kuma daga sama fannin wal furat to kogin nil ne da ke ƙasar misra da kuma furat shine euphrates wannan da ya ratsa wajejen ƙasar iraki da iran da sauransu har ya tafi ainihin sadu zuwa ga mawara annahar ma'ana waɗannan koguna ga su kana ganin su a nan a duniya da kogin furat wanda tura suke kira euphrates da kuma ainihin kogin nil waɗannan kogunan ga su a ƙasa kana ganin su amma kuma magariyar tike wasu can suna da alaƙa da sama kaji ikon Allah wannan karatu ne da ya fi ƙarfin mai digiri ko mai masters ko mai phd akan geography ko akan astronomy ko akan astrology ko akan ko menene wannan karatu ne kadai wanda zai iya sanin shi ya yaƙinantu shi ne musulmin da ya imani da fiyayyen halitta ko giga shi kana ganin shi a nan duniya amma kuma ka hau saman bakwai kuma a ce maka kaga shi ne nan kake gani amma kuma duk wanda ya san yadda halittun Allah suke dangane da halittar kogi ba zai taɓa mamaki ba saboda duk wanda ya karanta geography ko daga from the local perspective na geography idan ka karanta yanzu wannan rafi ɗan ƙarami da ya ratsa zaria ake kiran shi kubanni wani wuri a kira shi galma wani wuri a kira shi kakiyayi idan da za ka ga daga inda ya faro to za ka yi mamaki da za ka je ka yi tafiya ka yi tafiya ka yi tafiya a ce maka shine har nan da za ka yi mamaki waɗannan duwatsu da kake ganin su wajen dindi nan in ka kama hanyar kaduna waɗannan duwatsun sun ratsa afirka ne gaba ɗayanta ta yamma duwatsu ne waɗanda jijiyarsu ta fara tun daga inda afirka ta yamma ta fara har zuwa ƙarshen inda take tikewa har ka tafi east central africa kuma suka sake kwana da sunan in ka tafi ka tafi ka tafi can in ka tafi za ka shiga kasar adamawa wajen gombe sai ka sake haduwa da su su ne jijiyarsu ce take tafi sai ka karanta geography za ka san haka to za ka yi mamaki in ya zama tun anan karamin misali dutsen da ka san shi anan gashi jijiyar shi ta kai ta kai kogin da ka san shi anan gashi jijiyar shi ta kai ta kai har wani gari to ba kuma za ka yi mamaki idan ka bi river benue kana bin shi river benue kana bin shi gashi nan ya ratsa garin makurdi wannan river benue shine kuma gashi nan ya ratsa cikin jimeta ta garin yola shine kuma ya tafi ya tafi ya bi ta bayan jimeta din ya fita daga najeriya gaba ɗaya kuma ya tafi kamaru ya fada cikin ƙasashen afirka duk kogi ɗaya ne to kaga dan kaga a cikin wannan hadisi annabin tsira sallallahu alaihi wa sallama mala'ika yana ce mishi wannan kogin nil ne wannan furat ne ba wani abin da za ka yi mamaki ba ne ina fata an gane hasali ma abin zai ƙara maka ƙarfin imani ne idan ka kama hanya kuma nan za ka tafi ainihin oke ne za ka shiga jihar kogi idan ka sa ido a cikin wannan ainihin wato gada da suke kiranta gadan murtala nan kuma za ka ga wani ikon Allah za ka ga marajal baharani yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan za ka ga riba benue ya taho da riba niger sun taho sun haɗu amma kuma ba sa haɗewa shine Allah yake bainahuma barzakhun la yabghiyan a tsakaninsu akwai wani barzakh akwai wani shamaki wanda ya sa baya sa haduwa amma kai da za ka je ka tsoma hannunka ka laluba za ka ji ba komai amma in ka je ka sami marine biologist daga cikin ilimin biology kai kana karatun ilimin biology dan secondary rahmatullahi alaika akwai abin da ake kira marine biology wato ilimin biology tsirrai waɗanda ke cikin kogi to wanda ya kware akan wannan ilimin ana kiran shi marine biologist su suna da na'ura da in suka sa sai su hanga sai su hangi suna ganin wani abu a tsakani amma su ma ba san kome ba amma kuma in sun shafa da hannu ba za su iya kama abin ba amma in sun haska under the microscope technology microscope technology za su ga cewa akwai wani abu din shine Allah ya ce bainahuma barzakhun la yabghiyan a tsakanin su akwai abin da ke shamaki ba sa haduwa amma in ka taba ba za ka ji shamakin ba amma aka sa wannan na'ura ta hangen nesa za a gani mayarin biology suna iya gani ko kun fahimta jama'a duk wannan kaɗan ne cikin ikon Allah wannan yana daga abin da ya sa wani ba amerike wanda ba musulmi ba marin biologist ne ya musulunta ya ce saboda ya karanta tarihin annabi sallallahu alaihi wasallam annabi bai taɓa ganin teku ba annabi bai taɓa ganin teku ba ko da wannan red sea bahar da ke jidda wadda ta zo ta wuce jidda annabi bai taɓa gani ba dan bai taɓa zuwa ba sahabban shi ne da suka taho za su tafi ƙasar habasha da makaranta su suka hau amma shi yana can a makka bai taɓa ganin teku ba sai ya ce mutumin da bai taɓa ganin teku ba yaya ya iya ba da irin waɗannan analysis waɗannan keke da keke dangane da teku ga inda wannan teku ta zo ga inda wannan ta zo ta haɗu ruwan kuma baya hargitsewa da juna ya ce wannan mutumin akwai wata spiritual power saboda lokacin bai musulunta ba ba zai iya cewa akwai Allah da yake gaya mai ba sai ya ce akwai wata spiritual akwai wani supreme power akwai wani karfi da yake samu daga wani guri daga sama to daga ƙarshe shi ne musulunta Allahu akbar saboda haka jama'a kun ji mala'ika jibril shine babban malamin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a cikin wannan tafiya ne yana fassara mishi abubuwan da bai gane ba in ya tambaya sun rufi ali albaitul ma'amur sa'annan sai aka ɗago mini albaitul ma'amur aka nuna mini shi kuwa baitul ma'amur wani ɗaki ne a sama ta bakwai saiti da idda ka'aba take a nan ƙasa a sama ta bakwai akwai wani ɗaki yadda ka ga ka'aba a nan ƙasa haka shi kuma yake saiti suke Allahu akbar bincike na zamani a ƙarƙashin fasaha ta duniyar yau ta tabbatar da cewa ka'aba ita ce cibiyar duniya ita ce tsakiyar duniya ƙur'ani ya yi ishara haka a inda yake cewa litun zira ummal ƙura ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه Allah yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya saukar maka da alqur'ani ne dan ka yi wa mutanen makka wa'azi sai ce da waɗanda ke kewaye da su to wannan ishara ce akan cewa duniya ta kewaye ka'aba gaba daya don haka idan kana da ɗan falla geography ko astronomy ko mathematics ko wane ne ka je a sake bincike sakamakon gano wannan abin ya ruguza gmt don haka agogon gmt da ake faɗi automatically by this analysis from this research ya nuna cewa kuskure ne domin abin da ake nufi da gmt shine tsakiyar duniya inda agogon duniya ya raba tsaka according to wannan agogon da suke cewa na gmt yanzu kamar kasar ghana tana kan gmt ne don haka kasar ghana idan ana karfe goma sha biyu a najeriya to su sha ɗaya ne to sha ɗaya shine agogon gmt don haka hakikanin gmt na gaskiya wannan don't take it from the islamic perspective rather from the true and the accurate scientific perspective ba wai a musulunci ake magana ba a'a a kimiyyance gaba daya makka ita ce tsakiyar duniya ka'aba ita ce tsakiyar makka kenan ka'aba ita ce tsakiyar duniya to don haka agogon makka agogon makka shi ne agogon gmt na gaskiya to sai mu duba idan karfe takwas yanzu a najeriya na'am yanzu karfe takwas a najeriya da 'yan mintuna to yanzu a makka karfe goma ne to karfe goma shi ne gaskiyar agogon gmt ba karfe bakwai ba domin agogon gmt a iya binciken da turawa yanzu suke a kai shine yanzu karfe bakwai ne najeriya yanzu muna sama da gmt da awa ɗaya ya nuna yanzu karfe takwas according to yadda suke cewa from the wrong scientific perspective shine kenan makka tana awa uku sama da gmt a halin ita makka ɗin ce take kan gmt daidai wa daida wannan binciken yau kamar shekara hudu suka gano shi suka zo suka shiga suka fita turawa abin ya musu zafi hassada ta kama su ƙiyayya ta bayyana suka zo jidda aka yi taro aka zo riyad aka yi taro aka zo aka yi taro na malamai a makka aka rasa yadda za a yi wannan ita ce gaskiya amma sai suka ce a ƙara musu lokaci za su tafi su yi bincike in sun yi za su zo su yi bayani har yau ba su yadda ba shine hukumar sadarwa ta makka ko ta saudiya mai suna sawa wato kamar gsm babban gsm na gwamnatin saudiya kamar mtel kenan a najeriya sai suka ɗauki nauyin yada wannan aka yada shi shiga duniyar gizo intanet aka zuba wa mutane akan handset ɗinsu kowa ya gani to sa'an nan sai aka zauna aka kera agogo na musamman sai aka saka shi a saman abrajil haram wani dogon gini da ake a ka'aba yasa duk lokacin da aka zo in kana da tashar malsat a gidanka na ka fara kiran sallah a ka'aba sai daga an yi capturing an ɗauko hoton agogon to wannan agogon shine agogon gmt na gaske na haka duk wani agogon gmt ƙarya ne amma hassada ku ji fa sun suka binciken suka gano haka amma hassada ta hana su saboda a wancan lokaci da aka bincike da za mu iya karɓar uzuri cewa lokacin ana bincike ne manual ana bincike ne wato alƙiblan ma da lalibai ake gano ta gabas yamma ko ina da ƙarfin ƙwaƙwalwa ne ake iya ganowa yanzu kuwa ƙaramar da duma ko agogo kasuwan lokacin a ƙasar maka sai a sanya maka compass a ciki wanda da ka aje shi zai juya sai nuna maka ga inda saitin ka'aba yake in kana son ka gane ga inda saitin duniya yake kai kankan kana son ka gane a duniyar yanzu a ina kake duk za ka iya gani to wannan na'urar su suka kera ta kuma sakamakon keratan suka gano keke da keke cewa ka'aba ita ce tsakiyar duniya Allahu akbar amma kamar yadda Allah ya faɗi hasaban min indi anfusihim an yunazzila Allah min fadlihi ala man yasha'u min ibadi hasada har yanzu wannan hasada da kiyayya har yanzu bata kare musu ba Allahu akbar saboda haka jama'a kun ji ثم رفع لي البيت المعمور النبي يتي سنن سي اكا دغو من بيت المعمور اكا نونا مني ثم اتيت بإناء من خمر aka zo min da wani masaki wanda ke cike da giya ko kwano cike da giya wa ina'in min labanin da wani kwano wanda ke cike da nono wa ina'in min asalin da kuma kwanon zuma fa akhadtu labana sai na ɗauki madarar nono فقال في جبريل يتي هي الفطرة التي أنت عليها وأمتك wannan shine asalin da kai da al'ummarka kuke a kai nono shine asali yadda Allah ya halitto shi haka yake fitowa zuma za ka iya ce mata asali ce amma an ka dube ta kashin wani ƙwaro ne to giya kuma fa har haɗaka ce ta wani abu to da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya tashi aka kawo mai zaɓi ma'ana yanzu an marhabance shi ne an yi mishi hidima ta bako aka kawo giya aka kawo zuma aka kawo nono sallallahu alaihi wa alihi sallama sai annabi ya ɗauki nono sai mala'ika ya ce madalla ka zaɓi abin da yake shine asali ka yi daidai da kai da al'ummarka ثم فرضت علي الصلاة خمسين صلاة كل يوم sannan sai aka farlanta mini sallah a kowane wuni guda hamsin faraja'atu sai na dawo daga sama ta bakwai famarartu ala musa sai na zo na wuce annabi musa a sama ta shida ma'ana na iso inda annabi musa yake a sama ta shida faƙala sai musa ya ce bima umirta da me aka umarce ka wacce tsaraba ka taho wa al'ummarka da ita allahu akbar ƙala annabi ya ce umirtu bi khamsina sala kulla yaumin an umarce ni da salloli guda hamsin a kowane yini kala sai annabi musa ya ce inna ummataka la tastati'u khamsina salatan kulla yawmi al'ummarka ba za ta iya salla hamsin ba a kowane wuni koma wa inni wallahi qad jarrabtu an-nasa qablaka yace wallahi na yi fama da mutane kafin kai wa alajtu bani isra'ila na zauna da bani isra'ila na sha wahala da su ashaddal mu'alaja tsananin wahala na sha wahala da bani isra'ila kuma sallah hamsin ta yi yawa ma'ana kaga yanzu harkar ta fara bayyana cewa annabi sabon shiga ne dangane da annabi musa kenan shi annabi musa ya sha wahala da su kamar yadda aka faɗi a tarihi salloli ne guda biyu da sallah asuba da sallar la'asar bani isra'ila kuma kowace raka'a biyu amma gwagwarmaya ake sai an hada da bulala wata ran an je an koro mutum an taso shi gaba daga gidan shi ko daga wurin aiki to kai yanzu an baka guda hamsin ka to kana murna al'ummarka ba za su iya ba bani isra'ila sun kasa ba za ka iya ba na yi gwagwarmaya da su ina da basirar da kai baka san al'amarin ba allahu akbar farji ila rabbik ko ma wurin ubangijinka fas'alhu takhsisa li ummatika ka roƙe shi ya sauƙaƙa wa al'ummarka faraja'atu sai na koma fara anni asharan sai aka ainihin sai Allah ya ciro min goma faraja'atu ila Musa sai na sake dawa ga annabi Musa faqala mislahu ya sake faɗin irin maganar da ya faɗi a baya ita ce yanzu rakawo'i arba'in ne salloli arba'in faraja'atu fawaba anni asharan da na koma sai aka sake ciro mini guda goma faraja'atu ila Musa sai na koma ga Musa faqala mislahu sai ya sake faɗin irin maganar da ya faɗi a baya fada'atu fawda'a fawaba anni asharan na sake komawa sai Allah ya sake cire mini goma faraja'atu ila Musa faqala mislahu da na koma wurin Musa sai ya sake ainihin faɗa min irin maganar da ya faɗi a baya faraja'atu fa amartu ko fa umirtu bi ashri salawatin kulla yawmin da na koma sai aka umarce ni da salloli goma a kowane yini faraja'atu faqala mislahu da na koma sai Musa ya sake faɗin irin maganar da ya faɗi faraja'atu na koma wurin Allah fa umirtu bi khamsi salawatin kulla yawmin kanayi kala sai yace inna ummataka la tastati'u khamsa salawatin kulla yawmin al'ummarka ba za ta iya yin salloli biyar a kulayini ba wa inni qad jarrabtu an-nasa qablaka wallahi na zauna da mutane kafin kai na yi gwagwarmaya na yi fama da su وعالجت بني إسرائيل وحلد بني إسرائيل أشد المعالجة أنا من وهلا فإني قد جاءكم ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك كما كورن أبنججنك كروكي سوقك والأمك قال في النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجي سألت ربي na tambayi ubangiji na ya rage na sake tambaya ya rage na sake tambaya ya rage hatta stahayaitu wallahi har ji kunya ba zan iya komawa ba walakin arba sai dai na yadda wa usallim kuma na sallama na karba abin da Allah ya bani qala falamma jawaztu a lokacin da na wuce wurin annabi Musa nada munadi sai wani mai shela yayye kuwa ce ambaitu faribati Allah ne da kanshi kenan a zahiri ya ce na tabbatar da farillata wa khaffaftu an ibadi kuma na sauƙaƙa wa bayina daga hamsin ta koma biyar percentage din nawa kenan eh 5% kenan an yafe kashi casa'in da biyar cikin ɗari an bar musu ainihin wato kashi biyar sannan kuma wannan biyar da aka bari fa tana daidai da sallah hamsin ɗin duk sallah ɗaya in kai azhar za a baka ladan goma ne in kai la'asar ladan goma in kai magariba in kai isha in kai asuba za a baka ladan sallah goma sannan sai zama kenan ka samu cikakkun ladan hamsin ɗin wannan hadisi kamar yadda ka ji a farko farkon karatun nan bukhari ya ainihin ruwaito shi ka duba sahihul bukhari a lamba ta dubu uku da ɗari takwas da tamanin da bakwai haka muslim kuma a lamba ta ɗari biyu da sittin da hudu jama'a kun ji wannan shine hadisin isra'i shine hadisin ainihin mi'raji na fata an gane shine hadisin mi'raji to suratul najmi a cikin alqur'ani ita ta ɗauko bayanai dangane da tarihin ainihin mi'raji laqad ra'a min ayatihi min ayati ko rabbil kubra an an fahimta to waɗannan isharori ne kamar yadda malamai suka ce ainihin ayar take nuni dangane da waɗannan irin ayoyi manya-manya da ya gano a wannan tafiya ya ga annabawa ya ga manzanni ya ga adam ya ga musa ya ga siratul muntaha a cikin wata riwaya ya ce lokacin da ya kai siratul muntaha din nan sai ainihin ga ruwayoyin za mu zo ainihin wato za mu dan fara tattauna su insha Allahu ta'ala da kuma irin yadda da ya dawo suka fara karyata shi mutanen makka ya ce sai mala'ika jibril ya ce to mu iyakacin inda Allah ya tsaye da mu kenan amma kai Allah ya karrama ka ya ce ka wuce manzo Allah ya ce na ci gaba da takawa ina hawa sama ina hawa sama ina hawa sama yace can sai na ga wata koriyar da duma shar yace kuma na ga ƙasar da ke wurin ƙasa turbayar gurin to turaren almiski ne shine ƙasar gurin annabi ya ci gaba da kwatanta abubuwa da waɗanda za mu zo mu ji kaɗan daga cikinsu a karatuttukan nan insha Allahu ta'ala to wannan Allah ya wanke wa annabi sallallahu alaihi wasallama zuciya wankin zuciya na haƙiƙa sannan Allah ya haskaka mishi zuciya haske na haƙiƙa Allah ya faranta wa annabi sallallahu alaihi wasallam don haka duk wani baƙin ciki da damuwa da kafirai suka saka mishi duk wani ƙin jini da tarwatse mishi da suka yi da duk wani kaskanci da suka sa shi Allah madaukakin sarki ya ɗauke shi ya kai shi inda ba wanda ya taɓa zuwa babu kuma wanda zai sake zuwa wurin har kiyama ta tashi da wannan darajar annabi sallallahu alaihi sallama ta ɗaukaku gaba ɗaya akan annabawa da manzanni da mala'iku da salihai baki ɗaya shi yasa idan Allah maɗaukakin sarki ya karrama ka a matsayinka kai na musulmi da biyayyar annabi sallallahu alaihi wa sallama to sai a ce madalla da irin wannan daraja da Allah ya baka domin kana bin annabin da a cikin annabawa ya fi kowa kana bin manzan da a cikin manzanni ya fi kowa kana bin ɗan lelan da a cikin ƴan lelai ya fi kowa daraja a wurin Allah maɗaukakin sarki don haka a ranar lahira shi zai fara shiga aljanna da shi da al'ummar da suka bi shi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallam to bayan da malai ka mana wannan sai ya ce wa fil musnad inda al-imam ahmad rahimahullahu ta'ala an ibn abbas a cikin hadisin da ya zo a littafin musnad na imamu ahmad allah ya ji kanshi daga sahabi abdullahi dan abbas radiyallahu ta'ala anhuma allah madaukakin sarki ya kara musu yarda abdullahi dan abbas cewa ya annar rasul sallallahu alaihi wa alihi sallama أخبر الناس بالإسراء قالوا إلى أين قالوا إلى بيت المقدس قالوا ثم أصبحت بين ظهرانينا الله أكبر abladan abbasin ya ce da manzon Allah ya baiwa mutane wato mutanen makka labarin isra'i kalu sai suka ce ila aina har zuwa ina aka kai ka isra'i an yi tafiya da kai da daddare yo ina aka kai ka kala sai ce ila baitul maqdis birnin kudus baitul maqdis aka kai ni kalu sai suka ce summa asbahta baina baharanaina sannan kawai gari kana gaban mu muhammadu anya kala na'am annabi ya ce yi kala abdullahi dan abbasin ya ce famin musaffiqin cikinsu daga mai tafiya ce oh wato karyatawa wa min baina wadi'in yadahu ala ra'sihi da kuma wanda zai dora hannun shi aka yace wai wai wai wai eh wannan alama ce ta karyata kafirci ne ya karin musu a ranar a ranar ne ranar tantancewa imma in kai mumini ne zalla kai imani irin abubakar idan bakin kafiri ne to a lokacin kafircin zai bayyana wannan yana tafa hannu yana a a a a a wai wannan kuma ya sa kan hannu aka muta'ajjiban lil kadhibi za'am wai wanda ya sa hannu da wanda ke kafin nan wai yana mamakin ƙaryar da annabi ya sharara inna lillahi wa inna ilaihi raji'un shi yasa mai ba da labari ibnu abbas ya ce za'am kamar yadda suke riya wai ya riya su a wurin su ƙaryaye kalu sai suka ce wa hal tastati wa an tan'ata lanal masjid to ya muhammad yanzu zaka iya siffanta mana yadda masallacin kudus din yake tunda cikin sa akwai fatake 'yan kasuwa da suka taɓa kai ziyara sun kai kaya ko sun je sari ko sun je wata harka wurin za ka iya kwatanta mana masallacin wa fil qaumi man qad safara ila zalikal balad wara al masjid saboda a cikin mutanen makka akwai waɗanda sun taɓa zuwa wannan gari na birnin kudus kuma sun taɓa ganin masallacin faqala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama manzon Allah yace fa zahabtu an atu sai na fara siffanta musu فما زلت أن أتو بنبشي بأنا سبا تامسو حتى التبس علي بعض النعت حروس سبوبين سكريكي تيمني الله أكبر الله بذيب النبي شكما يكون يتبا أنا يا فارس سبا تامسو أبو بوان دي غنوني أئيا تنانيشي yana tunowa na ga kaza na ga kaza suna cewa aha kofa kaza suna yawwa eh to wannan haka ne wuri kaza yace to can sai aka je inda al'amari ya fara rikice mishi قال فجيء بالمسجد وانا انظر sai aka zo mishi da masallacin aka ajiye mishi yana kallo live coverage kenan live coverage without any wireless technology wannan mu'jiza technology ne miracle ne wannan mu'jiza ce Allah ya kawo masallacin ya ajiye mishi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama wa ana anzuru ina kallon masallacin hatta wuda'a duna dari iqal annabi yace har sai da aka aje wannan masallaci kusa da gidan iqal aw aqil ko kuma kusa da gidan aqilu fana attuhu na rinka kallon masallacin ina siffantawa ana anzuru ilaihi ina kallon masallacin ina siffantawa ina kallon masallacin ina siffantawa yanzu ba tantama kenan qala wa kana ma hadha ko na'atun lam ahfazhu annabi ya ce amma fa tare da haka akwai wasu siffofin waɗanda ban kiyaye su ba qala fa qala alqawm sai mutanen suka ce amma na'atu dangane da siffantawa duk da yayi fa wallahi laqad asaba wallahi yayi daidai to me ya kamata ya imani a yadda amma ina sai sai ƙara dawa ƙurashawa kenan wannan hadisi ainihin sahihin hadisi ne يقول ابن القيم رحمه الله تعالى babban malami ibn al-qayyim yace falamma asbaha rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama fi qaumi yayin da manzon Allah ya waye gari a cikin dangin shi quraishawa akhbarahum bima arahu Allah azza wa jalla min ayatihi al-kubra sai ya ba su labarin ayoyin Allah manya manya da Allah ya nuna mishi a can birnin Qudus fashtadda takdhibuhum sai karyatawa su ta ƙara tsanani lahu gare shi wa azahum suka ƙara ƙuntata mishi an fahimta wa barawatihim alaihi da kuma ainihin wato saka shi a cikin matsatsi wa akhbarahum an irihim ya ba su labari dangane da ainihin wato ayarinsu fatakensu da suka tafi kasuwanci fi masrahu wa ruju'ihi dangane da inda suke a wajen tafiyarsu da wajen dawowarsu cewa lokacin da muke tafiya na ga ayarin suna daidai kaza lokacin da kuma muke dawowa na ga ayarin su kuma suna ainihin wato daidai wuri kaza wa akhbarahum an waqati qudumiha ya ba su labari game da lokacin da ayarin su ma za su iso wa akhbarahum an al-ba'ir alladhi yuqaddimuha ya ba su labarin raƙumin da ke gaban wannan karabka ta tafiyar ma wa kana al-amru kama qala al'amarin kuma ya waye gari ya zama kamar yadda ya faɗi qala falam yazidhum zalika illa nufura amma fa wannan bai ƙara musu komai ba sai ƙara ainihin gudu da nisantar annabi sallallahu alaihi wa sallama me yasa saboda sun riga sun yanke shawara sun yanke shawara duk gaskiyar da suka gani ba za su bi shi ba su ne kaji Allah madaukakin sarki ya faɗi a farko farkon baqara yake cewa innal ladina kafaru sawa'un alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minuna ko ai musu wa'azi ko ba ai musu ba ko ma yaya ne duk abin da za su gani ba zai sa su su yi imani ba sun riga sun yanke shawara cewa ba za su yadda ba don haka duk waɗannan bayanan in sun ji sai dai su ƙara dawa wa abadzalimuna illa kufura ibn al-qayyim yace waɗannan azzalimai suka ki komai sai kafirci wa in kana hadha mawqifu al-kuffar malam professor zaid mai littafi kenan yace ce idan ya zama wannan shine matsayin kafiran makka min hadisil isra'i wal mi'raj dangane da wannan tarihi na isra'i da mi'raji faqad irtadda aidan nasu mimman kanu qad aslam to haƙiƙa daga cikin waɗanda suka musulunta ma ko waɗanda suka yarda ma'ana malam yana cewa in kana ganin zafin kafircin waɗancan to musulmin ma akwai waɗanda suna cikin musuluncin su ma sai kai saboda raunin imani sai suka ce kai al'amarin nan gaskiya ƙarya ne eh sai suka yi ridda Allahu akbar sai malam ya ce mimman kamo du'afa al'imani daga cikin waɗanda ainihin wato suke masu raunin imani ne na fata an gane wannan mas'ala ta riddan masu raunin imani bayan isra'i da mi'raji mas'ala ce wadda ta inganta babu yadda za a ture ta saboda akwai waɗanda suke ainihin ƙaryata ta hadisi ne zo sahihi a cikin littafin al-mustadrak na al-imam al-hakim annai saburi malaman tarihi baki ɗaya waɗanda suke tacewa da tantance tarihi da malaman hadisi gogaggu da suka kware sun tabbatar da wannan don wasu suna ganin tabbatar da cewa wasu musulmi sun yi rudda saboda su ma sun yi shakka sun yi musu dangane da isra'i da mi'raji sai suke ganna ƙasa ce ga addinin musulunci ba na ƙasa ba ce musulunci dan ka bar shi bai na ƙasa ba kai ne kana ƙasa shi yasa kullum ake so ka zama kana cikin ilimi da basira saboda al'amura za su rinka faruwa na jarabawa wannan isra'i da mi'raji da ko gani jarabawa ce hatta shi kanshi ga annabi sallallahu alaihi wasallama jarabawa ce ga sahabban shi jarabawa ce ga kafirai sannan kuma jarabawa ce gare mu da muka zo a baya har duniya ta tashi idan ka ga wani abu ya saba da kwakwalwarka ka karyata dalili ne akan raunin imaninka shi yasa ne mana bayani dangane da waɗancan koguna ga su a nan ƙasa kuma annabi ya ce ya gansu a sama abin da baka ce su annabawan ba sun mutu ba ba suka mutu ba an rufe su ba an rufe su amma gashi ya ce ya gansu a sama gashi an tattaro su yayi musu sallah duk wannan menene jarabawa ce dangane da imaninka na gaske ne ko ko imaninka mai rauni ne to haka Allah zai ci gaba da jaraba musulmi a kowane zamani kuma jarabawa Allah zai yi wa musulmi ne daidai da gwargwadon zamani da daidai da gwargwadon inda suka samu kansu ka duba annabawan duk annabawan nan Allah ya saukar musu da jarabawa annabi Ibrahim sai Allah ya saukar mai da jarabawa mahaifin shi Azar zan ba musulmi bane suka yi ta dauki ba daɗi da jama'ar gari annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Allah ya jarabce shi da kaunar Makka da kaunar mutanen garin su kuma Allah ya jarabce su da kin shi nan ma jarabawa ce to haka muna nan a yanzu mu dinnan musulmi sai Allah ya haifar da wani abu ya faru a duniyan nan ko a cikinmu ko a cikin ɗaya daga cikinmu ko a cikin addinin musuluncin wanda wannan abin zai zama jarabawa ce masu hawa duniyar wata waɗanda 'yan kumbo a holo 11 masu zuwa duniyar wata wani bature ya je jiyo kiran sallah ya je je kiran sallah a can sama ba amerika ne an zo ana kewayawa da shi duniya yana ba da labarin yadda ya gano duniyar wata yana ba da labarin yana laccoci an shigo da shi ƙasar masar sai ya ji kiran sallah irin wanda ya jiyo a sama sai ce a saurara ya ce menene aka ce musulmi ne ke kiran sallah sai ce to ai ya ji irin wannan a can inda ya je wannan maganar ta fi shekara talatin mala bakar gumi yana faɗinta ta tabbata amma yanzu tafi ka je ka buga intanet buga google search ka buga the biography of the islamic scientist za ka gansu ga sunan sun kawo labarai ire-iren waɗannan asharat illam takun mi'at dubbunan irin waɗannan labaran a sama ya je jiyo kiran sallah amma kar ka manta fa masu hawa duniyar wata sama ɗin da suke zuwa ba ita ce wannan sama da annabi ya je ba wannan sama ta ɗaya sama ta biyu sama ta uku su kuwa duk inda suke zuwa fa a cikin wannan sararin ne suke zuwa ko kun fahimta a cikin wannan sararin ne da kake jin ana cewa wane ya je duniyar wata wane ya je jupiter wane ya je wane ne wane ne ba wai ana nufin sun je sama ta ɗaya bane a'a wannan sararin a nan rana take a nan wata yake a nan taurari suke to suna zuwa inda wata yake ne don haka har yanzu ba su ji labarin sama ta ɗaya ba ma da annabi sallallahu alaihi wasallam yake amma kaga ya je can ya jiyo ne ya jiyo kiran sallah sai daga baya suka zo suka bincika suka gano cewa eh an gano daga cikin waɗannan duniyoyi akwai inda ɗan adam zai iya rayuwa ana zaton akwai inda mutane ma suke a wurin mutane da wata irin halittar kuma amma su ma mutane to duk waɗannan abubuwa jarabawa ce sau da haka mutanen maka Allah ya jarabce su sahabbai Allah ya jarabce su da isra'i da mi'raji masu raunin imani daga ciki sai suka kafirce suka karyata Allahu akbar fahtazza imanuhum li adna hadathi malam ce sai imanin su ya girgiza saboda dan abu kaɗan da ya faru wannan abin da ya faru dan kaɗan ne wa sabata alal imani alfi'atu rasikha fi imanihim waɗanda kuwa suka yi zurfi a cikin imaninsu su sai suka tabbata a kan imaninsu ya taƙaddamuhum abubakar ne siddiq abubakar ne siddiq radiyallahu anhu shine yake gaba da su fa innahu lamma balaghahu al-khabar saddaqa duna taraddudin domin shi abubakar lokacin da labarin ya isa gare shi sai ya gaskata labarin ba tare da wata kai da komowa ba فعن عائشة رضي الله تعالى عنها daga Aisha Allah ya ƙara mata yarda haka ahli sunna suke tun farko in dai na gaske ne in suka yi magana sai su ɗaure ta da dalili da ya gama faɗin magana sai ya ce ga hadisi daga Aisha Allah ya ƙara mata yarda ta ce lamma usriya bin nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yayin da aka ɗauki annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama da daddare ilal masjid al-aqsa daga makka aka tafi da shi masallacin qudus asbaha ya tahaddathu nasu bidhalika sai mutane suka wayi gari suna ta hirar wannan magana fartadda nasu mimman kana amanu bihi wa saddaquhu sai wasu mutane waɗanda suka ainihin da sun kasance sun yi imani sun gaskata shi sai suka yarda wasu au bidhalika ila abi bakr siddiq kuma suka tafi wurin abubakar ne siddiq radiyallahu anhu faqalu sai suka ce hallaka ila sahibik yanzu yau ma za ka yadda da abokin naka ya zu'umu annahu usriya bihi lailata ila albayt almaqdis ya face daren jiya an dauke shi an kai shi binnin qudus qala sai abubakar ya ce awa qala zalika ya faɗa haka kun tabbatar ya faɗa yanzu ku ne ake shakka ma kun tabbatar ya faɗa tukuna awa qala zalika ya tabbata ya faɗa haka qalu na'am suka ce tabbas ya faɗa haka qala sai ya ce la in kana qala in har ya faɗi zalika laqad sadaqa gaskiya ne in dai har ya faɗa ba ku ne kuka yi ƙarya ba yanzu shi kan annabi ba a magana ƙarya shi ne gaskiya ne sallallahu alaihi in dai ku ba ku ƙara ruwa ba ba ku kuka yi ƙarya ba to in dai ya faɗa gaskiya ne qalu sai suka ce awa tusaddiquhu annahu dhahaba laysa ila baitul maqdis wa jaa qabla an yusbiha yanzu nan zaka iya gaskata shi ya je baitul maqdis har ya dawo kafin gari ya waye qala na'am Abubakar ya ce kwarai da gaske inni la usaddiquhu fi ma huwa ab'adu min zalika yo ai zan iya gaskata shi ga abin da yafi haka nisa ma wanda ku kuke gani ba gaske bane usaddiquhu bi khabari as-samaa fi ghadwatin fi ghadwatin aw rawha yace ai zan iya gaskata shi akan duk labarin da ya bayar daga sama ko da da safe ne ba ba wai a dare guda ba dare guda ma ai yayi tsawo da safe ma da hantsi ya ce ya je ya dawo ko da yamma ya ce ya je ya dawo ba wai tun daga farkon dare har ƙarshen dare ba shi ko da da safe ne muna tsaye da shi ya ce ya tafi ya je ya dawo zan gaskata ko da yamma ne ma haka falidhalika summiya abubakar ne siddiq to dan haka aka kiraye shi abubakar ne siddiq dan haka ka ji dalilin da yasa ake kiran abubakar ake hadawa da as-siddiq din mai gaskiya mai gaskatawa ya gaskata annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama a hali mafi kunci da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya samu kanshi a halin suna karyata shi abubakar ya gaskata shi wannan hadisi sahihin hadisi ne al-imam al-hakim ya ruwaito shi a cikin littafin al-mustadrak kuma ya inganta shi da zahabi يقول ابن حجر رحمه الله تعالى الإمام ابن حجر الله مدعوكين سركي جتن شيئتي ولقد اختلف السلف بحسب اختلاف الأخبار الواردة في الإسراء والمئراج ما لمن فرقه حقيقة سنة ساقاني دنجني دا إسراء دا مئراج دا غرغدا يد حديثا سكزو فمنهم من ذهب إلى أن الإسراء والمعراج وقع في ليلة واحدة في اليقظة بجسد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وروحه بعد المبعث daga cikin malamai akwai wanda suka tafi akan cewa da isra'i da mi'raji a dare ɗaya aka yi kuma ba a bacci ba ne ba a mafarki ba ne a ido biyu ne kuma jikin annabi da ran annabi aka ɗauke shi bayan allah ya aiko shi aka ɗaukai daga makka aka kai shi ainihin birnin kudus wa ila hadha dhahaba al-jumhur wannan magana ita ce mafi yawancin malamai suka tafi min ulama'il muhaddisi daga cikin malaman hadisi والفقهاء da malaman fiqhu wal mutakallimina da malaman ilimin tauhidin ilmul kalam wa tawatarat alaihi zawahirul akhbar sahiha haka kuma ainihin zahirin hadisai ingantattu suka zo burjik wala yanbaghi udula an zalika bai kamata a kaucewa wannan magana a tafi zuwa ga wata magana wadda ba ita ba wannan magana tana nan a fatuhul bari a mujalladi na bakwai shafi na 197 ɗaya maganar ita ce an yi isra'i da mi'raji da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ne da ran shi amma gangar jikin tana kwance ran aka ɗauka kawai aka kyakkewaya da shi tun daga birnin kudus har ainihin aka kai shi sama ta ɗaya sama ta biyu da ran shi amma gangar jikin tana can a makka wannan magana mai rauni ce domin idan da ran shi ne ya farfado gari ya waye ya zo ya faɗa ya ce jiya an ɗauki raina an kewaya da shi wuri kaza wuri kaza wuri kaza wannan abu ne mai saukin a iya gaskata shi wasu kuma sai suka faɗi maganar da ta fi wannan ma rauni ita ce cewa a'a a mafarki ne ma don haka da gangar jikin shi da ran shi suna nan a makka a mafarki ne kawai duk aka kewaya da shi waɗannan wuraren da yawa ya gari ya faɗa kuma aka ƙaryata ya kaga babu dalilin ƙaryatawa yanzu ko kai kai mafarki ka ce jiya a mafarki an je da ni Legas mun je Babich mun yi kaza mun yi kaza mun ci kaza mun je wurin suwa da mun je mun ga wancan mun ga kaza mun ga kaza mun shiga kaza mun fita mun fita mun a ce a yaya ka ce a mafarki ya ce a yau kuma cewa ba zai iya gani mafarki ba saboda haka hakikanin karyatawar da suka yi sun karyata ne saboda me da gangar jikin shi ne aka ɗauke shi aka je da shi to wannan maganar kamar yadda ibn hajarin ya faɗi ita ce gaskiyar da bai kamata a yadda da wata magana wadda ba ita ba sai ya ce amma ru'yatun nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama lil anbiya lailatal isra dangane da ganin annabawa da annabi a wannan dare na isra'i faqad qala shaykhul islam ibn taymiya rahimahullahu ta'ala babban malami ibn taymiya Allah ya ji kanshi cewa yake wa amma ru'yatuhu sallallahu alaihi wa alihi sallama ay Musa alaihi salam wa ru'yatu ghairihi min al-anbiya lailatul mi'raj fi as-sama' لما رأى آدم في السماء الدنيا ورأى يحيى وعيسى في السماء الثانية ويوسف في الثالثة وإدريس في, في الرابعة وهارون في الخامسة وموسى في السادسة وإبراهيم في السابعة أو بالعكس فهذا رأى أرواحهم مصورة في صور أبدانهم ابن تيمية يكتوى دنجني دنجني ديوى النبي موسى wato yanzu mun ji cewa shi annabi shi da kanshi ne to su kuma annabawan fa su ma su ɗin ne da kansu ko kuwa yaya abin ya faru sai ibnu taymiya yake cewa gani da annabi ya ga annabi musa da sauran annabawa da ya gani a wannan dare na mi'raji a yayin da ya ga annabi adam a sama ta ɗaya annabi isa da yahaya a sama ta biyu annabi yusuf a sama ta uku annabi idris a sama ta hudu annabi haruna a sama ta biyar musa a sama ta shida ibrahim a sama ta bakwai ko kuma akasin haka don akwai riwayar da ta akasanta cewa adamu ne ke ta bakwai sannan kuma waɗannan a ibrahim yana ta ɗaya amma magana nagartacciya ita ce adamu ne a ta ɗaya sannan ibrahim a ta bakwai fahaza ra'a arwahahu ya ga rayukansu ne musawwara wanda aka suranta fi suwari abdanihim a cikin surorin jukkunansu wannan ita ce maganar da ibnu taymiya ya faɗi a cikin ainihin majmu'ul fatawa mujalladi na hudu shafi na 328 malam yace duba fatuhul bari ma a mujalladi na uku shafi na 414 sai yace hadha huwa mukhtasaru khabar al-isra'i wal mi'raj wannan shine takaitaccen bayani dangane da isra'i da mi'raji wannan maganar wadda ainihin ibnu taymiya ya faɗe ta kasancewa ibnu taymiya ya faɗe ta da ijtihadin shi ne ba nassin hadisi bane kana da yancin ka dubi yadda hadisan suka zo kai kuma ka ce yadda muka yadda cewa annabi da kanshi ne aka ɗauka wannan isra'i da mi'raji haka muka yadda cewa ibrahim ɗin da ya gani hakikanin annabi ibrahim din ne domin wallahu ala kulli shay'in qadir Allah da yake da ikon ɗaukar annabi daga makka ya kai shi birnin kudus da gangar jikin shi da ran shi yana da ikon ya raya waɗannan annabawa daga inda suke ya kuma kai su waɗannan wurare ya ajiye su ba lallai ya zama abin da ibnu taymiyyah ya faɗi shine daidai ba ina son ka san karka ji an ce ibnu taymiyyah ne ya faɗi ka ɗauka maganar aya ce ko hadisi ijtihadi ne wanda ni na fi gamsuwa da akasin haka yasa na karfafi magana cewa hakika adam da annabi ya gani a sama ta daya adam ne adam annabi adam Allah ya ɗauko shi daga inda yake ya raya shi ya dawo da shi haka Musa haka Isa da Yahaya da sauran annabawan baki daya wannan ita ce maganar da ni na fi gamsuwa akan haka amma babu laifi zaka iya ɗaukar littafin sharhul aqidatu tahawiyya ta al-imam ibnu abul izzi al-hanafi ainihin karanta za ga ƙarin bayani akan haka malam ce iktafaitu fi irad qissatihi min as-sahihain wal musnad wajen kwararo labarin isra'i da mi'rajin nan na takaitu game da abin da yazo a cikin bukhari da muslim da kuma musnadul imam ahmad kama marra qabla qalilin kamar yadda bayani ya gabata a baya kaɗan kaga da farko yace bukhari da muslim da aka tafi aka tafi sai kawo ainihin maganganun da ya ɗauko daga musnad na ainihin al-imam ahmad sai yake cewa مع نقل لابن تيمية وابن القيم وابن حجر رحمهم الله تعالى تارد مجنجنين دا نتشرو دا ابن تيمية دا المادرينش ابن القيم دا كما الإمام ابن حجر الله مرأوك كن سوكي يجيك أنسو وإلا سيتي دومينكو أمبا هكبا فمرويات الإسراء والمعراج أبوبوان دا أكرويتو دنجن دا إسراء دا معراجي من أكثر أحداث السيرة na daga cikin mafi girman abubuwan tarihi na annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama fi makka a makka zikiran waɗanda aka faɗi ma'ashtimali kulli riwayatin ala ziyadatin aw naqasin anil ukhra tare da cewa kowace riwaya in ka gwada ta da yar uwarta zaka ga wata ta samu ƙari akan abin da wata kuma ta rabu na haka aka samu malam ahmad shakir ya rubuta littafi al-isra wal mi'raj ya kokarin tace abubuwan da suka inganta daga baya aka sake samun malam nasir dinar albani shi ma ya aikata haka zan zo mana da waɗannan littattafai nasu insha Allahu ta'ala daga baya in wata munasaba ta kama a cikin darussa da za su biyo baya can gaba insha Allahu ta'ala Allah maɗaukakin sarki ya taimaka kamar yadda muka faɗi tun farko cewa tarihin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama babban abin darasi ne abin kwaikwayo ne wannan tarihi ka ji shi abin da ya rage waɗannan darussa ne za a ɗauka daga cikin wannan tarihi na annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama wanda rayuwar annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama gaba ɗayanta alkhairi ce tun daga farkonta har zuwa ƙarshenta kuma baki ɗayanta abar kwaikwayo ce da umarnin Allah maɗaukakin sarki da yake cewa ainihin wato kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari shahararriyar ayar da muke ta kawowa Allah yake cewa laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa dhakara Allah kathira wanda da yake ambaton Allah mai yawa wanda da yayi imani da Allah kuma yake fatan ya haɗu da Allah salin alo ranar lahira wanda da yake fatan ya isa alkiyama lafiya kalau to yayi koyi da annabi sallallahu alaihi wa sallam saboda koyi da annabi alkhairi ne don haka cikin waɗannan abubuwan da muka karanto su a yau in Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu a darussan da za su biyo baya za mu zo mu tattauna wasu mas'aloli masu matuƙar muhimmanci waɗanda za su zama fa'idoji ne da darussa waɗanda suke da ɗimbin yawa ainihin a ƙarƙashin wannan tarihi na fiyayyen halitta farin jakada ɗan amina baban zara sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama jama'a da wannan muke cewa subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik